إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيعك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala muna shidda yau ko? a? ina kyauta zaton muna shidda ga watan a? watan zulkada muna shidda ko malam? biyar ko? muna biyar ga watan zulkada jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da sha uku ga watan biyar miladiya shekara 2024 in ya inganta wanda kai tsaye ana sauran mu daga masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka yi sani da suna masallacin tashan mada rufa a inda muke karatu cikin wanda littafi mai tarin albarka mai suna arba'una nawawi littafin da aka yi sani da suna arba'una hadis wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na 49 a cikin wannan littafi mai tarin albarka satin da ya wuce ne uwa bu manta ba mun tsaya hadisi na goma sha shida hadisin abu huraira Allah ya kara mushi yarda sahabin nan da ya zo ran annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulullahi ausini ya manza Allah ina son ka yi min wasiya sai manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake mishi la tagdam kaka kuskura kai hushi mai ruwa ya ce faradda da mirari ya ƙara maimaitawa ya ce manzon Allah ina son ka bani san sai ko yace mishi kakka kuskura ko hushi wanda mun tattauna dangance da hushi da kuma abubuwan da hushi ke jawowa da kuma in mutum yayi hushi hushi wanda ya wuce dabi'a menene ya kamata mutum yayi wanda mun kawo maganin duka wanda suka tabbata a sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da Allamatul Utsaimin ya kawo yace akwai lafzi akwai kuma mu'amali akwai magani na fushi wanda yake gayi ne za ta yi da baki akwai kuma magani na hushi wanda kuma aiki ne za ta yi Allahu akbar kun ga wannan ƙara tazara ƙara bambanci tsakanin likitancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ni da likitanci wanda yake likitanci ne na gangan jiki wanda a koda yaushe muna gaya ma wanda suke likitoci su yi haƙuri su miƙa wuya su sallama ga duk abin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da shi in ya inganta wanda malaman musulunci a wurin su mutum ba zai taba amsa sunan shi likita ba matuƙar in yana magani ne na gangan jiki kawai dole sai yana magani ha abin da ya shafi ba na gangan jiki ba kamar yanzu misali kaga likita ba da za a kaje likita ka ce mishi kana da aljani ya ce je farmasi siyo paracetamol ka sha takwas da safe tun da aljani ne ba ganin shi ba aiki ko ba haka nan ba in yama yawa ya fita ko kuma ka ce mishi zuciya ta ce sam sam hankali na ba kunta ba ko kuma yanzu ka ɗauki misali wannan ka ce likita fushi ke damuna wani magani ne ya kamata in siyo farmasi in sha akwai maganin da ya kamata ya baka ni dai ban san shi ba amma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake wahayi Allah yake mishi shi akwai wannan maganin wurin shi shi yasa duk lokacin da kaji an ce ga maganin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ku sha shi ne maganin kaza to wallahi wannan shi ne maganin babu yadda za a yi a kwatanta shi da wani magani kuna sanar da hadisin zumuwa ko sahabin nan da ya zo sai cikin dan uwan shi na ciwo annabi ya ce a baya zumuwa to duk duniya ba maganin ciwon ciki irin zumuwa duk duniya kuma har duniya ta tashi ba za a maganin ciwon ciki ba wanda yake daidai da zumuwa kamar da ibn al-qayyim Allah subhanahu wata'ala ya mishi rahama yake cewa likitoci mu a wurin mu malaman musulunci yace an da likitoci yan gargajiya da likitoci na zamani kaga shi kuma likita ba wanda yana irin an gargajiya ko ba haka nan ba to shi ne ibn qayyim yake cewa to likitancin musulunci ya yi yarda da wangin dan gargajiya sama ga wanga mai likitanci na zamani malami yasa yace yo aiki likitan zamani bai da komi ko yana da wani abu duk abin da kaga likitan zamani ya samu ya samu ta hanyar dan gargajiya ne ko ta hanyar gwaje-gwaje ya ji dan gargajiya ce in kana ciwon ciki ka shiro bebi ka ka sai ya shiga bincike cikin bebi ya ga ashe akwai kaza akwai kaza akwai kaza ko sai ya yi kirayen nashi haka nan ne to sabanin likitanci na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma wahayi ne ake da shi yasa mun karanta da ku wancan satin wani sahabi da ran shi ya baci annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace shi ya san wata kalma da ɗayan su daga cikin su ya ga wannan kalmar da ciwon da ke damun shi da ya tafi kaga maganin annan Muhammad sallallahu alaihi akwai wanda gari ne kawai za ka yi ba sai ka sha ba kawai magana za ka yi kuma ka samka aka ce wata kalma annabi yake da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da wannan hushin ya samka muna fahimta wanda kuma mun kawo maganin hushi a aikace wanda in mutum ya yi hushi ana son ya sauya halin da yake ciki kamar yanzu misali mutumin da ya hushi yana tseto ana son ya zamna in yana zamna ana son ya kwanta ko kuma ya yi arwalla muna fahimta ko kuma ya bar wurin da ran shi ya ɓata wanda mun kawo misali wanda ga magidanta duk lokacin da ran ya ɓata cikin gida in dai kada wama cikin gidan anna za ta faruwa amma da lokacin da ranka ya ɓata ka hita ka bar muta gidan sai bayan lokaci ka dawo da shi ke wanda hushi yana ɗaya daga cikin abinda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna ba ɗabi'a bane dai mai kyau kakka yarda ka yi fushi fushin da zai wuce gona da iri haka kai ka kana da dama abin da ka yi shi ne ai makaranta da kuwancin sata Allah masu usaimi ne ce to nawa za ka samu mutum ya hushi a bayan ya huce kuma ya rinka dama abin da ya yi mutum nawa ne ya saki matar shi cikin hushi sai daga baya ya huce sai ya zo yana tambaya ya za a yi amai da mai wannan mata wanda yana daga cikin illar da hushi ke ma mutum shi ne yana ɗaya daga cikin hanya wadda aljani ko asiri yake shiga jikin mutum kamar yadda malumar rukuya suka bayyana na ta bayyana muku wannan halaye ne guda hudu wanda aljani ko sihiri yake samun dama ya shiga jikin mutum na daga cikin su shine akwai khawfu shadid mutum ya ji tsoro tsoro mai tsanani duk lokacin da ki ji tsoro tsoro mai tsanani wanda na ba ku misalin wannan mai sanko wadda kishiyarsa ta yi masa sihiri aljani yana ba da labari yace ya yi shekara guda yana son ya shiga jikinta Allah bai ba shi dama ba yace kwatsam wata rana sai ya samu ya shiga jikinta da aka tambaye shi ya aka ta shiga jikinta yace barayi ne sun shigo a cikin gidanta da suka shigo sai suka taba tagarta to tagadan da suka taba sai ta ji tsoro muna fahimta to tsoron nan da ta ji kamata ya ta yi ta ambaci Allah subhanahu wataala sai ta yi ihu irin wanda yake ɗabi'an mu ne na yau da gobe haka nan ne ko wanda yanzu ka kalli mata in kadan gare ya nuho cikin su maimakon sa ambaci Allah subhanahu wataala sai su yi sai ka ga sun zaba da cikin ihu to wannan abin da kai ka nuna yanzu taimakon wa'ansu ne kake bukata ba Allah subhanahu wataala ba sai Allah ya janye sojojin shi tattare da kai muna fahimta yace wannan wurin ne kawai ya samu ya shiga jikinta na daga cikin hanya na gaba shine ni inkibabu ala shahawat shine mutum ya zamana yana da sha'awa in an ce sha'awa zai iya zama na san mata ne zai iya zama na san abun duniya ne kuɗi ne matsayi ne duk abin da kaga ka cika sha'awar shi asali duka muna Allah subhanahu wataala ya kawata muna wannan abubuwan ko zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa har zuwa ƙarshe ko to duka muna so sai dai kan mu wuce gona da iri yanzu akwai wanda in ya ga wani fosta yana so to shi diya da za a yi ya samu fosta in nan zai iya yi muna fahimta ko Allah ya yarda ko bai yarda ba menene ko Allah ya yarda ko bai yarda ba shine zai iya kaucewa wurin neman wannan matsayi muna fahimta wani in yana son dukiya ko wani na baya haushi so yake ga ya bar ganuwa ne to zai iya duk abin da yake aikatawa kaga wannan yana bin sarrin shi ne ko a gurguje abu na gaba shine mi eh al-ghadbu shadid ya zama na kana da tsoro tsoro mai tsanani ni bayanin shi ko ghadbu shadid shine ya zama na kana da hushi hushi mai tsanani to hushi mai tsanani duk lokacin da ya tasiri kanka kana maganganu ne wanda kai da kanka wasu maganganun sai ka huce za ka rinka da masa haka nan ne ko wani in ya huce za ka ga har yana magana tana haitawa daga bakin shi bai ma san me yake hidarwa ba to a wannan lokacin duk sihirin da aka ma zai iya kama ka ko aljani zai iya shigar ka saboda ni ka shiga wani yanayi ne wanda Allah subhanahu wataala bai yarda da shi ba kun ga fushi yana ciki ko abu na ƙarshe shine ghaflatu shadid mutum ya rabkana da addini shi mutum ya rabkana game da addu'o'in sahi addu'o'in marece addu'a sa kaya addu'a shiga ban daki addu'a cin abinci karatu alqur'ani to a wannan lokacin ko abubuwa suna iya samun ka na baki ko na asiri ko na aljanni muna fahimta saboda ni ka rabkana shi yasa zaka ga masu hama da matsalar aljanni mafi yawancin su sai hisan su samu magani ba su so su duƙufa kan addu'a saboda me su kawai suna kallon asali magani ne su ba da lafiya alhali matsala na aljanni kai ba ma matsala ba wallahi kowace irin matsala ce da ka san in ka roƙi Allah Allah zai iya kawo ma saukin ta to balle matsala aljanni ita kuma matsala aljanni ba abin da yake maganin ta irin yawan addu'a da karatun alqur'ani kai wannan ba matsala aljanni ba kowace matsala a duniya ba abin da ke maganin ta irin mai da al'amari da Allah da yawan addu'a da kuma karatun alkur'ani haka Allah subhanahu wata'ala ya nuna muna to mun yi bayani dai mai tsawo kan hushi na mai san ƙarin bayani ce ko mai saurari darasin da aka yi baya wanda insha Allah ta'ala yau za mu tashi hadisi na goma sha bakwai malam ya ce alhadisu sabi ashara hadisi na goma sha bakwai yace an abi ya'la ash-shaddad bin aus radiyallahu anhu an samu hadisi daga abi ya'la shine shaddad bin aus Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda yace an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalan gidan shi baki daya qala yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in ai Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana kyautatawa akan komi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana kyautatawa akan komi fa idza qataltum fa ahsinul qitla in za ku kashewa eh manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ku kyautata wannan kisan da za ku wa idza dhabhtum fa ahsinu fa ahsinu dhabha haka in za ku yanka ku kyautata wannan yankan yace wal hidda ahadukum shafratuhu ayanku ya koda abin yankan shi wal hidda bihatuhu sabida ya hutar da abin da za yankawa Allahu akbar wannan hadisi malamin ce imamu muslim shi ya rawaito wannan hadisi Allah ya shar'anta mana kyautatawa akan komi ya ce in za mu in za mu yi kisa mu kyautata wannan kisan da za mu haka in za mu yi yanka mu kyautata wannan yankan haka kuma in za mu yanka mu koda abin yankan mu dan mu hutar da abin da za mu yanka ba kun ga ina an dura da lam tunda suke sun taɓa tunanin wannan ka taɓa jin wani ɗan dura da da yake cewa sai obligator in za ka yanka ka ko da hukar ka ai ba su ma san ya ake yanka ba su ma abin bai dame su ba amma da yake musulunci addini ne da ya dace da kowane zamani da kowace al'umma kaga wannan magana annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya shar'anta mana kyautatawa akan komi wanda zamu za mu yi kyautatawa ƙarshe har sai da ya kai mu ta abin da za mu yankawa kai hamma wanda ya cancanci kisa in za a kashe shi Allah ya ce ku kyautata wannan kisan da za ku kaga duwa da lam ta kirki ha wannan ta hauce duwa da lam ne ne za a ce masa wannan ha ne za a ce masa wannan wannan durwa ce wadda ta ba dukkan halittun duniya baki ɗaya haƙƙi duk abin da ka sani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu manzo Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aiko ka ba sai dan ka zamo rahama ga al'ummar duniya baki daya naji ka kai ki kwarai dangance da jawabin da naji wata mace tana yi dazu a gidan rediyo ne ko gidan tele tana cewa yau sallan mata ce yau ne ranar da mata suke gwagwarmaya aka ba su incin Allahu akbar lallai mata sun sami inci an ce an ba su ban san kursan suka ce yayi kaɗan ko mu a ba su katar da jifurta a bar mun jifurta mun gane wai su mi suke kallo wai su ba su da inci shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wai wanda Allah ya batar da shi akwai wanda ya ya shiryar da shi duk macen da kaji tana da awai incin mata batar ta ce wani inci kuma bayan incin da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yi bayani ha wai mata suna sanar da rayuwar da suka yi kahin zuwan musulunci har yanzu ka she ka je kasashen turawa ka ga su da suke da awaincin mata matan suna da inci ha ku ne nan saboda sun ga kuna da addini to ya za su ta harji tsaku su lalata muku tunani shine daman sun gaya mana suka ce na daga cikin hanyoyin da za su bi su hallaka wannan al'ummar tamu akwai mata a ciki suka ce za su aiki da almar'a ita ce mace dan su ga sun lalata wannan al'umma sun harbi amina tarbiyya saboda ni mace ita ke tarbiyya kuma mace ita ce uwa al'umma ko ba haka nan ba duk macen da yake ta kwarai ce insha Allah za ta yi maciyanta tarbiyya su zama mutanen kwarai yanzu ka kalla da mata ba su zama cikin gida kullun suna kan titi ya iyan suke a ya iyan suke da Allah suna ɗaya ga iyan da zaka ga wata uwai alhamdu ma bata iya ba ba ta taɓa sanin hanyar lakwal ba amma ta maɗanta tarbiyya ya zama doktor ke kuma yanzu doktora ma filis ke gani ki kin ƙara daga doktora amma an ki ganin wiwi yake sha kin ƙasa mai tarbiyya ya zama mutumin kirki lakwal in ma shi ya ƙi balle ya yi makaranta to shi yasa ina takeici in na ji irin mata sun yi to suna wannan bayani wata mai ɗan wayo daga cikinsu wai sai tace a'a mu fa ba muna kamanta kan ma addini bane muna kamanta kan ma a rayuwa ne mun ce duk abin da maza za su iya yi za mu iya yi tace ai kun ga mata suna tukin telam mata suna shiga aikin soji mata suna tuka jirgin sama duka wai wasu abubuwa ta kawo tana wai duk abin da maza suke mata suna yi kuma wallahi ƙarya ce ku zo ku arme mu mana a mace annan Muhammad sallam ya ce rauni gare ta ka lura yanzu bari a zo a kama layi kika tana ba ku gani mace ce mala'ika a ku da kuka ce kuna iya abin da muke yi mala ya ce wata rana ya wuce ciki irin yan matan nan masu da awadura mata masu inci mota su sai fan ya su Allah a taimaka a su ita a'a mu da ku ai duk guda ne kuna iya tura ku ma ku ta a'a malam wallahi ta a'a kuna iya su da kansu sun san ƙarya ne wai sai ita mai wayan ce tace ba wai suna kamanta kansu da addini bane wai suna kamanta kansu a rayuwa yo ai mu musulmi rayuwar mu baki ɗaya addini duk abin da muke a rayuwar mu mu ibada ne ko saba Allah haka nan ne ko kenan hatta musulunci ina ji ita mai wayan nan ta jahilci addinin ta ne saboda mi ba ta san musulunci addini ba ne wanda ya tattauna kan komi muna gaya muku musulunci bai hana mata su yi aiki ba amma akwai sharuɗa wanda ya zana in mace za ta aiki ta kiyaye malumai suka ce sun bincika ba su gano wani aiki da ya kamata mace ta yi ba namiji bai yi shi ba banda aikin soji aikin soji ne suke kallo kai tsaye haramun ne mace ta shiga cikin shi amma duk aiki da ka sani suka ce mata suna iya yi matakar aikin bai saba ma ɗabi'ar ta na mace ba muna fahimta ya aka san mace duk aikin da ya sa sai mace ta cire hijabi wannan ba aikin mata ba ne ku je ku karanta ƙa'idodin ku gani ƙa'idodi ne in ba na manta ba guda takwas wanda aka zana kan aikin mace musulma in ya shafi sai ta hita daga cikin gidanta to ƙa'idodin ne suna da wahalar cikawa kuma an yi ne da a kiyaye ma mata incinsu yanzu ka kalla da mata suka hito suna da awa incinsu ɓanna ba ta yi yawa ba cikinsu ta yi yawa kuma ka rasa wannan aikin da suke ta da awawai su ma suna iya aiki suna iya aiki suna ya za ku gama kanku da maza ba za ku taɓa zama ɗaya ba ko a rayuwai sabida ni a cire magana addinin a rayuwar ma mu zo mu gauza mu da ku ba guda ba ne kuma ku ma kun san wahalar da maza za su iya yi ba za ku iya riƙe ta ba shi yasa Allah bai ma tsora muku ba to da Allah ka san duk wanda Allah ya mai ni'ima Allah subhanahu wataala yake la in shakartum in kuka gode sai in sai in ara muku ko wala in kafartum ha inna azabi lasadid to matan da kaga suna da'awa wai su suna gogormaya su samu inci ne ko sun kahurce ma ni'imar da Allah subhanahu wataala ya musu suna kallon wannan arzikin da Allah ya musu bai isa ba an tauye su ta abubuwa da yawa don haka bari su yi kokowa su ƙato incin su to wurin ƙwatarwa incin sai su haɗa cikin halaka duk matan nan mai yawancin su sun haɗa cikin halaka masu da awar incin mata ka zamanar da su wai ne matsalar ku miye kuke bukata a muku mulkin ƙasa kuke so a ba ku koko annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake har abada ba za a taɓa yin nasara ba da al'umma da ta kasance mace ce shugabantar musulunci mace ba ta shugabanci musulunci ha ba mala ba wallahi mace ko shugabancin gidanta ba ta duk gidan da ya zama nan mace ke shugabancin gidan nan sai ya wargaje mu nan mi muke ce ma gidan gidan hajiya to ba haka nan ba kai ba ka da abin da zaka cewa a gidanka sai abin da wannan matan suka shar'anta ba to gida ya wargaje to balle a ba ta mulki al'umma ku da kanku kun sani wannan matan da saki a hannun shi yake aka ce gani aini sai ta ma tamanin duk in ta motsa abu kaɗan gishiri in ya ƙare baka ba sai ta ce na sake ko ba haka nan ba amma sai Allah ya bar shi a hannun mu saboda ya san mu ne muka cancanta mu ne za mu iya riƙewa to ina ba mata shawara wallahi ku bibiyi abinda musulunci ya muku shine cikakken inci gare ku har in kuka nemi wani inci bayan wanda musulunci ya baku wallahi zai zama kaskanci ne da wulakanta a gare ku Allah subhanahu ta'ala yake cewa a gaya ma mata su zamna a cikin gidajensu akwai wani reunion da muka yi kan matsaloli da ke da kwai ka abin da ya shahe ka abin da ya shahi ne ake ce mishi eh yara ƙanana haka akwai wani sai ke ce mun wallahi sai reunion alakwal kan wannan tsarin da gwamnati ta sauya ta ce yanzu a rinka sauka kasuwar ko yanzu uwa yara duk wanda ya tashi daga baki sai ce shi yanzu babban matsalar ce an tashi kasuwar in nan bai san ina zai kai yaron ba yace shi bai san ko daga aiki ba mata bata san ko daga aiki kun gane yace yanzu wannan tsarin da gwamnati ta kawo su ya zama musu matsala ma'aikata yace duk wanda yake ma'aikaci ma take ma'aikaciya ce wannan tsarin da ya daidai da shi ba saboda ni yace kai lokacin da kake samkowa danka eh lokacin da kake samkowa ba shi bane lokacin da danka ke samkowa daga lokal to yanzu in yaron ya samko kana tunanin ina ne zaka kai yaro to amma da kun mishalin manzo Allah matan suna zama cikin gida fa a ko sai suka ta sun waye duk abin da kuke iya yi suna iya yi kuma ƙarya ce wannan su da kansu sun sani wanda mala amin daura ya ce wani taro da suka taɓa yi kan abin da ya shahi lalacewa tarbiyya ya ce ko da aka miƙe sai ce duka wanda ke nan daftarori ne profesorori ne ya ce kowa ya kawo cfapd saman mai shaida mamaka ta gama firimiya ba ta je ko da ji ba ma yace babu yace to ya aka wanda ba su yi lakon innan ba har suka yi muku tarbiyya kuka zama wannan matsayin da kuke yanzu ku kuma kun kasa matsiyan ku tarbiyya ta kai irin matsayin da kuke mun gane su wa'ancan ba su yi lakon ba ai mahi yawanci za ka ga iyan tsohin nan in ma mamaka ta yi in ma mamaka ta yi to kakakka ba ta yi ba haka nan ne ko to ya aka yi ta yi ma tsohuwa tarbiya ta yi lakwal in ko ta yi ma tsoho tarbiya ya yi lakwal in alhali ita ba ta yi ta ba kun sani ne ne ƙarshe dai sai mala yake su wancan matan kun ba da lokacin su ne kan kula da iyansu suna zaune cikin gida suna kallon ya iyansu suke rayuwa yanzu yaro zai iya ɗauko muguwar ɗabi'a uwar ba ta da lokacin zama da shi balle ta gane ya sauya in ta ta aiki sun sattar taranta bi sattar ko bi sattar taranta zo gida yaron bayyana a hannunsa ba ya za a yi ta gane wannan yaron ya yi a ya za a yi a samu shakuwa tsakanin uwa da ɗa irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake sawa saboda mi tazarar da ke da kai tsakanin ku ta yi yawa shi yasa sai ki gaba wani sattai da ɗanki yake yi zai iya gaya miki kowace irin magana kuma zai iya miki duk wani abu da baki tunanin ya yi miki shi za ki iya gawa gaban shi kina kuka wallahi bai jin komi a ran shi saboda ni asali wannan ƙaunar ke kin sa ni da tun yana ƙararrami kin cire kin kai jabdan kin hita da shi tun ƙarfe bakwai kin kai kin wurgi da shi da ki dawo ba sai ana gab da magarba sannan ki ɗauke shi yana zuwa gida ya gani abinci zai ci kawai ya kwana ko ba haka nan ba sai ma daga baya ne zai gane sai ce ma uwar tashi ko Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka shi yasa wallahi matan musulmi hankalin ku ya dawo gare ku insha Allah ta'ala za mu yadda lokaci wata rana mu yi magana kan wai ne ne ma ake cewa incin matan in ba su sani ba a gaya mu sai ce Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kyautatawa hali akan koli wanda ita wannan kyautatawa ɗan uwa ta kasu kashi uku akwai kyautatawa tsakanin ni akwai kyautatawa tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bawan wanda shi ne matakin koyoluwa a cikin addinin musulunci maratu biddin ko akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan to shi ihsan shi ne mataki na ƙarshe daga ka zama mutuni a musulunci to shine gala na ƙarshe wanda babu wanda ya kai ka wurin Allah subhanahu wa ta'ala ai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya tambaye shi menene al-insan sai yace ni al-insan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi in kai baka ganin shi to ka san shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ni yana ganin ka bautar da za ka ya zama na kayi dan Allah kuma kayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ko da kuwa kayi bauta dan Allah in baka yi koyi da annabi ba baka da lada muna fahimta in kuma kayi koyi da annabi baka yi da Allah ba baka da lada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa muna fahimta yan uwa kenan shine mataki na ƙarshe kyautatawa tsakaninka da wa tsakaninka da mahalicinka ya zamana ba ka shirka da Allah subhanahu wa ta'ala kana tsoron azaba Allah kana kwaɗayin rahama shi duk abin da aka ce ma Allah ya yarda da shi za ka miƙa wuya ɗari saman ɗari duk abin da aka ce ma Allah bai yarda da shi ba za ka kaudar kai ga wannan abin jiya da kake ƙaunar wannan abin jiya da kake jin daɗin wannan abin za ka rabuwa da shi shi ne ake cewa mataki na mi na al'insan ka bauta ma Allah tsagwaro cike da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda mun yi bayani shi ma wannan bai cika sai in an yi da Allah kuma an yi koyi dawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kuma ba a yi ba to lallai babu shakka mutum zai fada cikin asara Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu yanzu da mutum zai yi sallah a zahar saboda Allah sai ya raka uku tayi a ba ta yi ba ai kuma ya yi saboda Allah to shi ne abin da masu yin bid'a a cikin addini suka kasa ganewa sai su ce a ai mu muna yi ne dan neman da Allah to ai mun ga Allah bai karantar da wannan ba muna fahimta da abin da ake ce ma ibada ba a bukata a yi bid'a a cikin shi wanda mun ka ba da misali karara yanzu a sallami sallah irin addu'o'in da ake ake wanda alhamdulillah ka ga yanzu duk an bar su duk an bari amma sallah wanda suka zo da wannan sun sha gaji sun sha kangoma an ci mutuncin su kai a gane ni suke ni a yanzu eh wata masallatai ya ma ake wannan sai kai sallah masallaci goma baka samu masallaci ɗaya da in an sallah mai sallah liman zai zai jiyo wa ce isige fari sha ɗaya salatu annabi sha ɗaya Allah ya kan mala albani shi daga kago wannan zaka ga masallaci ne na gajjayi duk koyi ne cikin masallacin kuma daga wani ya miƙe yace ciki fari sha ɗaya salata a ɗan sha ɗaya murya na can ƙasa ƙasa yace duk sai kaga mutane suna hita suna bar mai masallaci saboda ni sun gane wannan abun ba bauta Allah bace ba sai ce ma istighfari ne babu kuwa istighfari ne to amma Allah bai karantar da ai istighfari wannan wurin ba Allah bai baka umarni kai ba dan haka in kai baka da lada a wannan wurin sai dai ka jira kashi kaji ko bauta za ta jawo kashi kware da gaske saboda ni an wuce gona da ini to Allah subhanahu wataala ya tsare mu haka akwai al-insan tsakanin mutum da ɗan uwan shi in an ce tsakanin mutum da ɗan uwan shi ya shafi musulmi da kuma wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba yana da haƙƙi na ka kyautata mishi to balle ɗan uwanka musulmi yana da haƙƙi na ka kyautata mishi shi ma duk wanda aka ce mutum ne wannan to akwai haƙƙi na daga cikin haƙƙi shine ka yi mu'amala da shi kyakkyawan mu'amala ka kyautata mishi in kana da halin kyautata mishi kar ka cutar da shi muna fahimta yan uwa sannan ka yi mishi magana mai daɗi in aiki ya saka ka yi mishi aiki mai kyau haka in ka tashi biyan shi kai ma ka yi mishi biya wanda yake biya mai kyau kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi ya mana umarni kaga wannan duka abubuwa ne wanda da muna insha al'umma za ta zamna lafiya ko ba haka nan ba shine wannan al-insan muna tafiya a gurbi saboda na ga lokaci yayi sai al-insan mataki na ƙarshe shine ni kyautatawa tsakanin mutum da sauran halittu ba ke ɗaya irin dabbobi har da aljannu tsakaninka da su akwai kyautatawa wani ya ce kamayya a akwai kyautata tsakanin da aljannu ko babu misali kamayya a Masha Allah. Annan Muhammad sallallahu Alaihi wa Alaihi sallam ya hana mi karce bayan garinmu ko mi tsarki da ƙashi ko saboda mi ya ce wannan abincin ‘yan uwanmu ne aljannu ko? Sun kaga wannan yanzu da ka ɗauka kai kaga ai baka kyautata musu ba ko ba haka nan ba haka bayan shi aljani in ya shiga jikin mutum za a bincika mene ne ya kawo shi akwai aljanin da jawo shi aka yi kamar ya jawo shi aka yi kana wucewa baka gani ba ya canya gari su ka halba gari yaya a ka ja rigima ko to a wannan lokacin ya za a yi ai ka cuta mai don cuta mai ko wani aljanin kuma za ka iya ganin wata dabba ka bige alhali kuma ƴan uwanka aljanu suna kallo kai baka sa aljani ka buge ba to ya za a yi kaga in ka zo mu'amala da shi duk lokacin da ya zo to wannan lokacin fa abin da ya kamata shine ka ba shi haƙuri baka isa baka ce dole sai ya yaje ba shi yasa na daga cikin ruƙiya sai kaga wasu a ruƙiya har suna kashe aljanu ba daidai bane ba zalunci ne ka bincika me ya kawo shi sai ce a ita shi wallahi ya ganta ne yana son ta abu na harko da zaka yi sai ka mai wa'azi yace a shi boka ne turo shi sai ka mai wa'azi a a shi tabo shi akai sai ka bashi hakuri ka nuna mai cewa wannan hakai da kanka ka san ba gani yake ba kuma na imani da yana gani dan mi zai ma wannan bane amma yanzu muna haɗa ka da Allah ka yi hakuri to yanzu an cuce shi in kace dole dole sai ya yaye ba kai yanzu in kai ne aka ma haka ya zaka yi yana kuka kai ta kai ta karanta ayoyin Qur'ani haka kai kana azabtar da shi har ya zama ne kai sulan mutuwar shi kaga ka zalunce shi shi yasa ruqiya shi ma ilimi ne mai zaman kanshi to akwai kyautatawa tsakanin mu da dabbobi kamar ya ka ciyar da su wadda take jin kishirwa ka ba ta ruwa ta sha wadda ba ta da lahiya ka yi mata magani kalli kyautatawa ta musulunci annan muhammad sallam ya ce maciji in ka gani dabbobi man ya manzo Allah ce in ka gani kanka kace su kai tsaye musu sanarwa wanda za mu zo mu ji hatta kitan nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ne kamata a yi shi hada da dabbobi yace kanka kashewa kai tsaye kai musu sanarwa kace suna cutar da kai suna hirgita ku da Allah sai su ba ku wuri amma yanzu mu daga mun ganshi jama'a maciji a rugo a yi a kashe kage in ba maciji bane aljanni kuna kashe shi shi ma duk sai ya zaraka wa an su daga cikin to akwai kyautatawa tsakanin mu da mu dabbobi ta kuma ta hadisin da Imam Bukhari ya rawaito ko wadda karuwan nan ta shayar da kare ruwa ko ni Allah ya muta ya ba ta aljanna kare fa kare dabba ce wadda sai da ta ma malumai sun ce haramun ne ba maganar cin naman ta ba ake yi to amma kaga munan dabba malalaciya akwai kare ciki ko ba haka nan ba amma kaga shayar da dabban nan da aka yi an yi an ba da aljanna to a yanzu ba an kalle shi a matsayin kare ba ne an kalle a matsayin shi ma rayuwa ce sahabbai suka ce ya rasulullah wai da mai yanzu hatta da dabbobi in muka yi musu wani abu Allah zai ba mu lada annabi ya ce musu aiki kulli kabdin rasbatin ajrun ko akan dukkan wani abu da ke da ni a eh ni ake ce mishi an tako a jikin ki annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace haƙin ka ciyar da shi ko ka shayar da shi ko ka taimake shi Allah zai baka lada muna fahimta yan uwa kun ga wannan yana nuna muna za mu zo mu ji hatta irin yankan raguna da muke yi ga sallah a kama rago a daddare shi an zalunce shi ba haka musulunci ya karanta a yankan ba a Allahu akbar wani abu sai musulunci to Allah ya kama munan kawai ne muke kallo ya za mu bukatar mu biya mu samu abu cikin sauki wanda wannan kuma samsam shi ma ba daidai bane ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in za mu yi kisa mu kyautata kisan mu wanda shi ma wannan kisa ya kalkasu kashi kashi akwai kisa nan na itaci mutum ya kashi a kashi to kaga shi yanzu wannan kyautata kisa a nan shine in mutum ya sa bindiga ne ya halbe mutum shi ma a sa bindiga a halbe shi shi ne kyautata kisa a nan ba jawo shi za a ba a rinka ba shi madara ko a kama shi a kai shi gidan kaso a ce hayya mutu wannan ba kyautar kisa ba ne zalunci ne muna fahimta sannan kuma akwai kisa wanda yake shi kisa ne na haddi mun gane kamar yaya mai arme ya yi zina ko to shi ma wannan kyautata kisan shi ne a kashe shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kashe shi kaka ce a'a ka san yanzu muna cikin yanayi ne wanda yake kowa yana da kaza yana da kaza kai ta kawo wasu tawilat wanda ba daidai bane wanda hatta duwatsunan da za a kashe shi ai mun karanta da su san baya ko hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ulul sanu qatalan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ko sai ya kawo daga cikin mutane saiwa wanda ya kashe mutum ko kuma mutumin da ke da ni da ke da arme ya zina wanda mun yi bayanin wani irin kisa ne ya dace da ni da wannan mutumin to kuma haka bayan irin wannan kisa akwai kisa wanda yake na dabbobi ne in ka zo yanka kaza a ko in ka zo kashe maciji ko in ka zo kashe kare ya ya kamata ka yi to lokaci ya yi kenan sai mu saurara sati mai zawa insha Allah ta'ala za mu zawa mu ji duka irin wannan ka ji yankan ya musulunci ya karantar da yanka ban cewa abin da gaskiya abin da nake karantawa ne dariya malaman fiƙo ka san malumai in suka kunshi da karatu in suna tattauna wata matsala kawai ka zira musu ido kai za ka kallon wannan ai bai kai a yi ta kaza kan shi ba a'a kai ma dan karatun ka ne bai kai ba Allah mutum ita ya kawo cewa ai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abinda jini ya kwarara a kai shi kuma aka ambaci suna Allah ya halitta a ce shi sai yake to kaga bismillah anan sharadi ce da mutum zai yanka bai ambaci suna Allah ba da gangan ko kuma ya mance haramun ne a ci yanka mun gane a cire da gangan wai da mutum zai zo yanka sai ce kai ina lillahi na mance bai yi bismillah ba ya halitta a ci yankan yace bai halitta ba sai wani yace to mala ai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na ko sai ce a ba fa Allah zai kama ka ba ba Allah zai baka zunubi ba saboda ka wance baka yi bismillah ba a'a muna magana yanzu shi abin da kai kan yara mun da a ciki wani yace to yanzu malam irin dabbobin nan da ake sayo masu tsada ka sai shanuwa ɗari shi ke na ya asarar nama subhanallah a shi ne malayin ce da kayan so dubu ba ta yi ba sai ce yanzu misali saboda annan muhammad salam ya kawo sharaɗin bismillah kuma allah ya ce kan muti sai abin da aka ambaci allah subhanahu wa ta'ala a cikin shi ko sai ce yanzu da mutum zai zawa ya yi sallah sai bayan ya sallame sai tuno kai ashe ina da janaba sallar ta yi a yace to ai kare inda ake cewa raba lalatu a kizda da wuri saboda mi ya mance to yanzu Allah bai ba shi zunubi na sallar da ya bai da tsarki amma an biyo shi ba shi ya rama wancan sallar in ka karanta bayanan ko za ka ga kana karantawa kana dariya akwai karatu akwai daɗi zaka kana karantawa kana Allahu akbar to abinda muka ce bayan Allah ya yi ko ba haka nan ba sai ce to yanzu da wani zai zauwa ya ci wannan yankan shi bai sani ba fa yace to kaga rabbana la tu'akhizna nan wani amma yanzu kai da kai yankan ka ce haramun ne kuma haramun ne ka ba wani in ka sani da yanzu wannan yankan mu musulmi bai halitta mu ci shi ba saboda ba ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a kai shi ba za mu zuwa mu je sati ne zawa sauran bayani sai da kai kenan inda ko bai tambaya insha Allah ta'ala ko nuri da aka ji an yi kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to ai in ba ka manta ba wancan satin mu yi bayani na ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya halicci kowane mutum akwai hushi akwai kuma mai yarda ko wanda shi ma Allah yana da hushi kuma Allah yana subhanahu ta'ala shi ma yana ni yana yarda to hushi kuma mu a wurin mu nan akwai hushi na ibada kamar yadda mai ahalari ya kawo ko in za a hushi yayi ya hushi dan Allah subhanahu ta'ala dan an taba Allah ko dan an ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu in ka ji ɗan yadda mata na yan terrorism suka hito suna bayani incin su sun ci nasara sai su ba su haushi ka ji kama a kama su duka a ba su tashi saboda ni sun taɓa Allah subhanahu wa ta'ala to akwai hushi na ɗabi'a shi ne ake magana kan mu yarda ni hushin da zai sa har mu faɗa ka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta amma duk mutumin da bai hushi ai bai cika mutum ba cikin halittar da Allah ya mishi akwai tawaya to ya zama na hushin muna yin shi ne kan ka'ida muna fahimta ai haka annan Muhammad sallallahu yana hushi ko to mun sai malam ya dan gane ba in mutum ya saki mata ya cikin hushi ta saku ko ba ta saku ba in mutum ya ci bashin ka cikin hushi ya ci bashi ko bai ci ba a ya ci bashi to shi kenan in ka sake mace wannan matsala ce wanda malamai sun zo suna ta kai kwamo kanta amma magana mai inganci kana sake matar ta cikin shi za ta eh can ya rage na ta yanzu kana hankalinka na dawa sai a ce to saura sake ni da ni to mutane sun ji ka sake ta kuma ita mata ji to amma abin da malamai suke ta tattaunawa wai kan shin wai yanzu sakin za a zartar da shi ya saku ko bai saku ba wannan insha Allah ta'ala nan gaba akwai hadisin da zamu zawa wanda malumai suna bayani irin wannan matsaloli in mun zo duka sai mu karanto abubuwan da malumai suka ce wallahu ta'ala ala na'am alaikum assalam wa rahmatullah masha Allah wanda shi ma ta shiga gaban mu ne sati mai zawa za mu yi wannan bayanin amma yankan kirista halaka ne ka ci ba ruwanka a ambaci Allah ko ba ambaci ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin su an halitta muku ibnu abbas yace yankan su matuƙar abin da suka yanka Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku su wannan abu muna fahimta yanzu kirista da zai kawo ma liyafa ba ruwanka ka ce yo kai ujobi ta ambaci Allah ko ko a'a malaye shi kawai share tuwanka kaka tambaye shi naman kare ne ko babu ruwanka in ya bayyana muka naman kaza ne to shikenan wannan lokacin kaka muna fahimta Allah ya halitta mana yankan ai da wannan ne za ku ji in lokacin Kirsimeti ya kama ko wani malumai suna bayani ya halitta kiristoci in sun shirya liyafa sun kawo muka kaza amma kuma za ka ji suna cewa bai halitta in mai maulidi ya dafa tuwo ba ka kake ba ce kai wannan haraka ya ne shi wai in naku ne kuma wanga ba naku bane ba a aka ce a'a ai shi kirista Allah ya halitta muka cin abincin shi ko da Allah ya zo kai tsaye yace duk abin da yake abincin su ne da amin da zina utul kitab yahudawa da kiristoci shi yanzu a wurin shi kirismeti shi can abin da yake wurin shi halaka ne kai ne a wurin shi yake haramu ko to abincin ka an halitta ma in ya kama malam gyare tuwanka muna ganewa to sai aka ce me yasa ce a'a ai shi ne maulidi ya ce ibada yake ko ba haka nan ba wani ma daga cikin su sai ce in ka ci abincin maulidi duk zunubin da kai an yahi ma kaga wannan ƙarya ce an tambaye ta al fawzan me yasa yace ai in ka ci Allah ce ta'awadu alal birri wa taqwa wala ta'awadu alal ismi wal udwan to Allah subhanahu wa ta'ala ya ya gwada mana gaskiya baki ɗaya kuma ya ba mu ikon binta abincin kirista ya halitta kuma matan su ma sun halitta mu arme su amma ba kowa ba kaga ga wata da guntun wando da kasuwar mota ka ce yes duk mu ne ko ba haka nan ba a sai wanda yake yana da cikakken ilimi na addini kuma arma ana yin su ne a bisa sharuɗa ba kawai haka nan ba da kaga ta burge ka a arma armi a'a iyana ba wanda zai komawa kirista sannan in zaki tayi a coci dole ki rike jikinki da dai wasu abubuwa wanda kai bu saba ma addinin ka ba da makamantan su wanda duka akwai rubuce rubuce na malamai kan wannan ai mun gane ko malam na'am Mm. So, yanzu kai da kake so ka kore kai ne ya kamata a ce ka kawo me yasa kana kallon sifatul ijza'in and complete ne gogo wankan da bai da azalla to ka san ina ne wannan matsalar take asali miye imanin ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu ba annabi ba ya ce wannan nama in mun ci kashe in muka yadda abincin yan uwa mu aljanu ne da ka gani da baka gani ba kai imani abincin su ne muna fahimta to tunda manzo Allah ya ce sifatul ijza wanka ne ko to kawai wanka ne duk abin da ka san wankan jina ba yawai ba ma ba wai ba wai taimama ma ta yi balle sifatul ijza ko ba haka nan ba taimama tana da alaka da wancan to ka gani abinda wasu daga cikin malumai suka dauka wanda suka ce eh me ake cewa kurkurewa da shakawa farilla ne a cikin alwala ba sunna bane shine suka ce in kayi wankan nan na sifatul ijza zaka kurkure baki ka shaka ga hanci Allah ya sa malam ya fahimta amma babu wani shakka wancan sifatul ijza kawai kai niyyar wankan janaba ka shiga famfo ruwa ya gama jikinka shikenan eh in ma kai ne liman ba ma mu ba to lokaci ya yi ko na'am eh eh eh eh ha dole kai yace me hukuncin wai ka roki Allah ka ce Allah in sai ka ce Allah in najita ka hada ni da wani ya bani miliyan guda ni na yi alƙawari zan bada san san mil kana hita kuma sai ah malam ga zakka 1 miliyan a miliyan guda akai matsala ji ka da biyar kai Maryam sai fafa ce ƙarya gaje sai ka bada in kuma ka mutu ana bin ka bashi wanda asali annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba kance ba dabi'a bane na musulman imani annabi ya ce Allah yana kwatan wani abu ne daga jikin mutumin da yake da ruwa muna fahimta sai ya ce a'a shi sai in Allah ya bashi ba haramun bane ba kai to amma yana ɗaya daga cikin ibada wadda take ko ka mutu sai an biya bashin ba ba kance yanzu da mutu ana bin shi watan Ramadan muna fahimta sai ya haɗa rishin lahiya cikin azumi ai bai samu yaranka azumin ba ya mutu to ba wanda zai rama mai wannan azumin ba a bukata a rama shi amma da zai ce Allah na yi alkawari haƙin nai haƙin ka bani kaza zan yi azumi kaza to wannan azumin in ya mutu dole sai an rama mai shi muna fahimta shi yasa ba kan ce in an dole ne sai an cika in kuma mutum bai cika ba Allah yana bin shi ba shi kuma in ka kibiya na an je ta ayi shari'a shari'a kai da Allah sai ka zo ka ɗauki aboka mu gani wa zai tafiya to malam bal wa an tambaye ka ta ƙarshe aha boka ne kenan
yana amma akwai wasu alamomi wanda kamar yankin yanzu haka dan malamin na san baya menene haka shi kuma akwai wasu alamomi wanda yake da shi ko bai rage maganar malamin wancan ba magana su yawa magana goga shi magana da ko yana da shi ne da abin da ya sami da Allah ne kuma kan bayan an yi wasu hanyoyi da yake da kan bayan eh
abu ko da abu haka ne so kaji yace an tsaye wurin malamin tsubbo asali daman malumman biyu ne akwai magada annabawa akwai magada arnan baya eh arnan baya su ne bokaye da kasan tarawon ko ba haka nan ba to ai shi ma baka ga yana da malaman shi ba su ne matsafa ko to kaga wannan su ne magada arnan baya irin su tarawon to a kukukun magada annabawa wanda suke karantarwa annan muhammad sallam ya karantar da harka aljanni yadda ake ruqya yadda ake kaza kenan abu na farko sai je bincike malaman da suke da ilimin ruqya sai su bincika shi yana da aljanin ko bai da aljanin in yana da sai a ba hanyar da musulunci ta yarda a neman mishi magani muna fahimta amma yanzu in ya yarda da wannan abin da boka ya gaya mai annan muhammad salam ya haramta mana yace in boka ya magana ka yarda ka yi ridda ka bar addini in ka je wurin boka ya gaya ma magana baka yarda ba zaka kwana arba'in kana gaba da Allah duk ibada da kai Allah bai amsa shine tunisiyon ko sai a ce to tunda a ma'aikata kayan laifi kaza za ka wannan watan aiki san salar kuma dole sai ka zo in kuma baka yi sallah ba ka yi da duk ibada da kai sai ka yi sallah sai ka yi azumi sai ka yi kaza amma Allah bai amsa wai in ya ga ma magana ha baka yarda ba in haka yarda kai yanzu ba musulmi bane ba to Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi baki daya ya kashe mu muna musulmi ya sa maganar mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna addu'a duk musulmin da ke da bukatoci na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mishi duk mutumin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi kuma ya hiya sanin kuncin da yake jiki muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana baki daya Allah ya zamnar da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki daya muna addu'a ga uwayenmu ga malumanmu wanda suka rasu Allah subhanahu wataala ya musu gahara wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira duk mutumin da ke taimaka ma musulunci da musulmai ta kowace hanya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya sa mu dukiyar shi da arzikin shi da rayuwar shi da sha'anin shi baki ɗaya albarka duk mutumin da ke ƙoƙarin janyo ma musulunci da musulmai cikas ta kowace hanya ina cewa Allah shirye da shi in kuma bai shiriwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wata guguwar bala'i ta biya da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته